إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله إن الله كان إن إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وفي الأصل الثاني من أصول الثلاثة سندخل اليوم إن شاء الله في ركن الثاني والثالث من أركان الإسلام بعد شهادتين ألا وهو, وهو, وهو الصلاة والزكاة كما قال المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم بألفاظ مختلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر إلى آخر الحديث وقد سهى في سنن أبي داود عن عبادة بن سامت رضي الله عنه أنه شهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أحد أن يغ... كان له على الله أحد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلين الذين هم على صلاتهم دائمون وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا تمعننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين أموا مسلمين أتقيتين ci gaba da bayanin matsalar tauhidi muna cikin kitabul usulu salasa muna cikin asari na biyu daga cikin asare guda uku wannan insha Allah yau zamu fara bayani cikin rukuni na biyu da na uku cikin rukunin musulunci an tamba mun yi bayani a cikin rukunin musulunci yanzu dai bayan mun yi magana shahadatain kalmar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzo ne na Allah bayan wannan magana me yake biyowa baya kamar yadda malamin ke cewa rahimahullah yace dalilin da ya ambata maka sallah da zakka suna daga cikin rukunin musulunci da tafsirin kalmar tauhidi yace fadar Allah subhanahu wataala ba a muku wani umarni daban ba illa umarni na bautar Allah kuma a tsarkake addini ga Allah shi kadai addinin da babu shirka cikin shi a tsaye da sallah a ba da zakka wannan shine addini tsayayye tabbatacce ruwayoyi sun tabbata cikin sunan abi dawud tirmidhi nisa ibn majah da wasu wasu malaman da wa'annan da lafuzza da da abin da ke ma'anar ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa horkon abin da za a ma bawa hisabi gobe kiyama shine sallah kai zakka kai jihadi kai jihadi kai dukkan aikin alkhairi idan an zo da takardun bawa gobe kiyama ga Allah subhanahu wataala duk takardunka na aikin gaba daya za a mai da geyi za a ɗauko takardun sallah ita ake sawa gaba a fara bincikarta yan akwai masalar bincike da ake magana ruwaya wadda bukhari ko musulmi sun karuwa ta inganta dai cewa gobe kiyama horkon abinda za a hara bayani tsakanin bayi shine fidima lamarin tsakanin haƙi tsakanin da bayi wani ɓangaren jini ne za a fara bincike duk abin da shi zub da jini tun daga ƙaramin rauni har zuwa kisa wani shi za a fara bincike haƙi tsakanin bayi nan kuma ayyukan da kai tsakaninka da Allah na bautar Allah subhanahu wataala aikin da za a fara ɗaukowa a bincika sallarka yace idan aka zo da sallah in aka yi katarin kai katarin sa'a sallaka ta zamanto salla ce mai kyau to ka rabauta ka tsira amma idan aka yi mugun katari sallaka ba ta kware ba ce ba ka taɓe kayi hasara na yin akwai jan hankali ga mutane wajen duk aikin zaka duk irin alkhairin ko ka sani sallace jigo inda aiki ne bayan tafidi wata ruwaya ta ma ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salloli guda biyar ne Allah ya faranta ma bayi duk wanda ya kyautata arwallan wa'annan salloli yayi wannan salloli a cikin lokacin su ya cika ruku'in su da kaskantar da kai ga Allah yana da alƙawari tsakanin shi da Allah na tabbas Allah zai gafarta mishi amma duk wanda ba haka ba tsakanin kai da Allah babu wani alƙawari abin da ya ga dama zai da kai ko ya gafarta ko ya ma azaba in wani menene yau ɗan uwa mun san da yawa mutane harkoki na rayuwa ko ko aka saka mutum iya sallahe ba ka mamaki amma wajen aikin alkhairi da rayuwa gam ne amma sallahe ganta ba haka ba take yan wajibi ne yanda mutum zai shi na wani wuri ƙarin ilimi ko binciken ilimi ko ya kai ɗan shi wani wuri mai tsada ma don garanti ilimin da ake badawa saboda tacewa ilimin da ake badawa zai biya ko nawa a karantar da shi ko ɗiyan shi amma lamarin addini ba haka bane matsala ce ga imanin bawa domin mu sani yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi ba mu da muke nesa ba wani suka rayu tare da shi wani ɗaya cikin sahabbai ya zo masallaci annabi ya zamane ya zo ya yi sallah manzala yana ganin shi sai da ya ƙare ya zo ta assalamu alaikum rasulullahi annabi sallama manzala ce irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah har yanzu ba kai sallah ba sallah ce amma ya koma hede su uku kowane da iya cewa koma ka yi sallah har yanzu ba ka yi sallah ba ya ce ya rasulallah wannan bakin iyawa ta kenan ta ku annabi kuma mai sallah akan ka'ida da nutsuwa ta ruku'i da sujada da komi ta wannan ita ce sallah wata ruwa yana sallah salama ya ga wani iya sallah ya kita masa habai kun ga wannan bawan Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu a wani addini wanda ba na banawa ba yan wadan Allah kai wani ababan a yau wannan wa ga shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na mace bai sallah ba ko ya mutu wani addini ba nawa bane ba ta kawo kun ga wajibi ne ga mai neman tsira ga mai hankali ya kula bayan tauhidi sallah ce ta farko diyan da za a yi ka je ka zamna gaban malami ya karantar da kai ya sadar take akwai gyara ko ba gyara amma bala hanyoyin yanzu Allah ya ka hanyoyin sadarwa iri-iri nan za a koya ma ibada abu da yawa za ka rage abu da yawa ko hanyar sadarwar ko gaba da gaba amma kurin mutum ya tsaya inda za a ce misali shiga gaba ko yana sallah a shiga bayan shurin bainawa za ka samu da yawa suna da matsala karatun sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kanta sallar cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shi nan wanda Allah ka tsaya akalla ka samu malami ko da zama nawa ne ga jinjini fatihar ka shin fatiha kakka ce ko akwai matsala domin in babu ita babu sallah dan wannan nasiha ce ga dukkan yan uwa kowa ya san kanshi ka binciki kanka mun za Allah ya kawo yan uwa abakan zama abakan rayuwa karatu da balle a maraya kai ko ma hanyoyinsa suna da yawa ka tsaya tsakaninka da Allah kakka rudu kanka da suna musulmi ne ina kaza ina kaji ba a kawo duk wani da kai Allah bai bukata yanzu sai an kawo sallah an baje in an sai mata kware ce to ka dauko kai zakka kai haji kai kaza to ka dauko sauran ayyuka yan wa a takaice tsakani ga Allah akwai matsala da yawa daga cikin bayi kan sakaki akan sallah wannan nasiha ce ga duk mai neman tsira gobe kiyama ya tsaya ya binciki bayan imani kalmar shahada kalmar la'ilawa amurda rasulullahi sallah ita ce horkon za ka bincika a rayuwarka aƙalla a ce ka san fatiya da 'yan surorinka ko da gajeru ne sai ishe ka in su kuma ilimin a ta yi ha abada hata shi haka mutu amma wa'annan lazim za ka koyi fatiya da 'yan surorinka ko da gajeru ne don ka gyara sallaka ta zamanto sallah ta ƙware karɓaɓɓa wanda gobe kiyama in an zo idan an bincika ka samu muwayan kana da kyakkyawan sallah ta kuma ɗauko sauran ibada da kai dan wannan shine nasiha wadda cewa tabbas ne gobe kiyama idan ka je babu haka to matsala ce annabi ce in ka ta samu rabo ne mana in ta gyaru ne ka rabo ta ka tsira idan bata samu ba ka tabe ka khasara Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu halayya muyagun halayya na dan adam na kwadai da rowa sauransu amma Allah ya ware masu sallah ta yau da kullum mana sallah tana gyara ɗabi'ar mutum Allah ce sallah tana hana alfasha da munkar ka kenan sallah ta kwarai in dai kana kokarin sallah ta gari tana gyara ma halinka dan ka kauce masaban Allah subhanahu wata'ala yan wannan sallah ke magana yan yau bayan maganar sallah cikakka kayan sallah lokaci yan da yawa daga cikin bayi za ka sallah suna sakaki ko harkoki na kasuwa ko na wani zaman shawara ko wani zaman da mata ana biki harkokin duniya he ga mutum wai ya bar sallah ya karanci baban qara'u salatu ramuwa sallah he ya kare harkoki ko an kare shawara ko wani abu tukun wai bayan hutan lokaci har a koya maka ya ake gyara sallah ta shekara guda ta wata guda mu sani yan uwa Allah subhanahu wataala yayi bayani sallah wata farilla ce ga masu gabayi yace kitabun mawquta sallah ce farilla ce wadda take da kaidar lokaci daya cikin magabata daga mujahidi ne yake cewa haka ibn abbas cewa kitabun mawquta ma'ana yanda ka san haji ita ma sallah haka take zama za mu ce tunda ana cunkoson aikin haji samu bari mu cikin ɗari ba an watse mu je mu hajji mu hau dutsen arfa ta yi yanda ka san idan ka je ka hau arfa a yau ba ta yi ba haka sallah bayan lokaci ka je ka ta yi ba ta yi ba ta Allah ba ce Allah mata lokaci na shiga annabi ya ce sallah tana da horko tana da ƙarshe kuma ya bayani jibril ya bayani annabi ya bayani yace ma baina hadaini waqt tsakanin wannan lokacin horko na shiga na ƙarshe ce shi ne lokaci misali azhar ya ce daga zawal yayi azawal yayi ƙarshe daidai lokaci ta tsawonka sai ce wannan tsakanin wannan lokacin bi shine lokaci haka magriba mata haka isha mata haka asuba ko ta sallah ga shiga ga huta ta shiga baka yi ba ta huta baka yi ba wanda kurin manzon Allah ya ware wanda zai iya kawo ta a lokacin da ya tuna ko barci ko mantuwa su kadai suke da sharadi shi ma manzo Allah ya bayani yace wanda ya mance sallah ko ya barci bai sallah ba lokacin da ya tuna ko ya tashi shi lokacin shi amma haka kurin kana haraka hai na gama sallah nawa yan wa ko a jirgi ko a mota lokacin sallah yi haka ga lokacin gaba zai wuta wallahi da arwalla ko ba arwalla sallah yake ko a jirgi ne ba ci hamun ka sabka ko ba sabka ko akan mota ne ko a jirgi ne kaga ba sallah ta wuta gaba daya lotin farko na karshe wuta baka yi ba yi ta ko babu arwalla lazimi ne haka wa ayo an babu lokaci ba na kai aikin da lokacin daga dama wallahi akwai da kai sallah amma ba ta Allah ta Allah ta huce da haka yan akan samu wasu suka yi suka cikin rayuwa ko kurciya ko mugu shiga mugun hali dai mutum duka masalla barta ya ce to yanzu kullum kai sallah azhar ta farilla sai ka ta nafila kaga na baka mutuwa ba an ga mutuwa me ce ma haka kullum ka sallah biyu ka ba sallah shekara shekara biyu shekara uku sai ka mutu baka ida ba kaga baka muta to amma dama magana ce abin da ke tafsir umar bin khattab haka abdullahi bin umar cikin sahabbai haka salman sun cewa duk wanda ya bar sallah guda da gangan ba uzurin komai ta huta ba Allah bai bukatar ta me yasa haka rika kurin ka tuba tsakaninka da Allah ka tuba akwai tuba yanzu ka tuba ka koma ga Allah shikenan amma ka sallah kwana shekara guda ka ta za a babu wannan ra'ayi ne su mun gabata Allah gauta musu amma Umar su bi da su sahabban sun ce babu da haka kina a tsakanin ga Allah sallah kakka bar ta huce kurin kowane hali ne da Allah babu Allah kai kana ganin likita amma bake bake mutuka da hankalinka wallahi kai sallah ko da ko ina dame jikinka ko a ganin likita ne ko a ina kake yanwa wannan aya da makaranta ta biyo bayan ayoyi na masu karantar da mujahidai a jihadi fi sabilillah aikin Allah daga addinin Allah kuma yaƙi irin na da na mazaje ba na matsorata ba yaƙin yahudawa na yanzu aka makami da kilo dubu kilo dubu biyu yaƙin da kibiya na gittawa gabanka mashi na gittawa nan ana ma takobi komi ga mutuwa gabanka amma lati ku yi sallah ko kuna gudu inda dama a rabi gida biyu bai rabuwa duk hali to yan wa idan Allah bai ba ba mai jihadi fi sabilillah damar ya kare jihadi ya sallah yake kullun kana ranyu kana hira kana kasuwa hira karayi kamar sama ta Allah bace wani ayo sun zo ne akan jihadi Allah gaya musu ku yi sallah a kowane hali ta gudu gudu ta hali gobe an samu nutsuwa kuma amma dai a yi sallah ci akan lokaci yan wani shine nasiha ta ga yan uwa a kula da sallah kuma a kula da yin ta a lokaci magana karshe sai wani zo shigowa akwai ta al'ada da muke ta na zo shigowa wani tsare ni mana akwai wani zai musulunta bayan juma'a za ga shi da mance me hina heban juma'a da yawa mutum zai zo ya musulunta wai wanda ga wata unguwa ko gari a kashe masallaci ran juma'a zai musulunta wannan kuskure ne lokacin da ga wannan ya gane addini kamshi bai gane addini ko anan lakanta mai kalmar shahada shikenan he mana kai kai musulmi ne kamar bayanin me kai har da ya gane addini inda ya gane kai kamshi bayani me ma'anar kalmar shahada ya kalmar shahada ya waye mutu kan yanzu iya ka kar juma'a ya mutu nawa kai kenan i kokari lokacin kai da zan ka gane addini ya maka bayani ya fahimci addini kai in wa kake kai musulmi ne kamar ya bayanin kalmar shahada bai gane ba kalmar shahada ka lakanta mai kalmar shahada kai tsaye ya je ya wanka kurin ya sallah wani ba wallahi gwada a gwada shi da cewa musulmi ga dan washi dan wa ina ke yanzu na shigo ina ke yanzu a gwada ya so gan shi misali na tsaya sanin dan juma ka dan ma na ma bayanin na ce a bai ba ba bukata hai an sallah kare yanzu akwai juma'a yanzu ya jira hai mai juma'a bai sara ba ga na lakanta mai kalmar ce je ya wanka zo mi sallah da shi shi ne gaske magana ina ke dan wannan nake bawa Allah wannan ya bukatar ne a gwada shi ina yake a takace dan wane mutum yana ga Allah mutum ba mutum mutum yamma ne da ya musulunta ya samu sunan sunan Ali to mun kenan a takaice a gaban da muke magana in mutum ya fahimci addini ya gane addini zai musulunta kar a ce ya an zo juma'a ko jama'a a inda kake shi tsaya nan kurin shi gashin ya ya musulunta ya zabi sunan Ali shine za ba damu a takaice gurin amma a gaban magana a gaba in mutum ya fahimci addini zai gane addini kai da ka fahimta ka mishi bayanin kalmar shahada ka lakanta mai kalmar shahada kullun yayin kafar sallah Allah shirye da shi Allah taimake shirye da mu gaba daya Allah taimake mu assalamu alaikum